بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yan uwa masu albarka mun dawo wannan zamu iya cewa shine zagaye na biyu kenan na wannan daura ta littafin as-sunna na ibnu na na harb ibnu Sulaiman al-Handali wanda mun gama karanta bangaren da yake ya kawo aqida zallata a wannan kaset na bakwai kenan ko darasi na bakwai za mu shiga bangare na biyu inda zai kawo mana matsalolin da ya tattauna a baya amma kowace matsala yanzu zai kawo ta tare da dalilanta da inda ya ji ta ko a gun malamansa ko abin da ya ruwaito daga gare su da makamantun shi za mu tashi inda yake cewa babun fil imani an ga wajen ko daga lambar shafi na saba'in da ainihin wato a hudu yace su ila ahmadu an al-imani fa qala qawlun wa amalun yazid wa yanqusu qila wa ma yustasna fihi qala na'am qultu man za'ama anna al-imana qawlun alaysa huwa murjiyun qala na'am yace su ila ahmad ya ibn hanbal an tambayi malam imam ahmad dan hanbali rahimahullahu aka ce mishi Allah shi gafarta malam menene imani qala qawlun wa amalun yazid wa yanqus yace shine zance fada da baka da kuma aiki da gabobi kuma yana karuwa yana raguwa qila aka ce algaba ta malam wa yustasna fihi shin ya halasta mutun yace ana mu'minun insha Allah qala na'am yace kware kuwa qultu ni harbu kenan sai nace man za'ama annal imana qaulun alaysa huwa murjiyun yace to algaba ta malam wato shi ma sai soko nashi tambaya akan tambayan da wani yayi algaba ta malam to wanda yace imani bagana ne kawai banda aiki ba murba murji'e ba ne? Kala na'am, Mala Ahmad da Hanbali ce kware kuwa murji'i ne. Wasu altu ishaƙa anil iman, ya ce kuma na tambayi ishaƙa ɗan rawiya shi ma, menene imani faƙala ya ce ƙaunin wa amalin ya zidu wa yankus, ya ba da amsa irin ta Imam Ahmad Ibn Hanbal. Wasu altu Ali ibn Abdullah, na tambayi Ali ibn Abdullahi ya anil madini kenan. Qultu ma qauluka fil iman, Allah ga wata malamai zaka ce game da imani kala yace al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu ala hadha adarkan al-ulama ce imani shine fadi da kuma aiki yana karuwa kuma yana raguwa akan haka muka riski malaman mu wasaltu yahya ibn abdul hamid an al-iman yace na tambayi malam yahya dan abdul hamid shi ma game da imani fa qala adraktu al-mashayikha fa dhakara sharikan wa abul ahwas wa hammad ibn zaid wa qaisan yaquluna al-imanu qawlun wa amal sai ta ce na riski malamai na ya ambata daga cikin sa akwai Sharik ibn Abdullah da Abul Ahwas da Hammad ibn Zaid da Qais yace dukan su na riske su waɗannan yaquluna suna cewa al-imanu qawlun wa amal qultu ana lahu sai na ce mishi yazidu wa yazidu yanqus yana raguwa yana karuwa qala na'am wa yazidu wa yanqus وسألت عباس ابن عبد العظيم قال سمعت عبد الله ابن داود يقول الإيمان قول وعمل ونية وقال على هذا أدركنا أهل العلم إيشي إيماني shine magana da baki da aiki da gabobi da niyya a cikin zuciya haka muka tarar da malamai suna faɗi qala abbas al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun yazidu wa yanqus wa aqulu wa aqulu mu'minun insha Allah wa laysa bi shakk ce zan iya cewa ni mumini ne in Allah ya so kuma wannan ba yana nufin shakka bane قال حدثنا عباس قال سمعت ابا الوليد يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص ya kara kawo isnai daga wancan Abbas ibn Abdul Azim shi kuma yace daga Abul Walid wato At-Tayalisi shine Hisham da Abdul Malik At-Tayalisi yace shi ma yana fadin al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus wa sami'tu Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddimi yaqulu وأنا أقول الإيمان قول وعمل ونية ويزيد وينقص yace na ji shi ma yana cewa ni malam Muhammad dan Abubakar al-Muqaddimi ina cewa imani fadi ne da baki da aiki da kuma niyya a zuciya kuma yana karuwa sannan yana raguwa wa haddathana al-Musayyab ibn Wadih qala haddathana Yusuf ibn Asbat qala kana Sufyanu wato ath-Thawri kenan yaqulu al-imanu yazidu wa yanqus ya kasance na faɗin haka ƙultu wa kaifa yazidu wa kaifa yanqusu qala yace nace algata malan yayin imani ke karuwa yake raguwa sai yace yazidu bi ada'il fara'id wa yanqusu bi tarkil fara'id yana karuwa idan mutum ya ƙara ƙaimi wajen yin ayyukan da aka wajabta masa yana raguwa idan mutum ya rage ƙaimi wajen ayyukan da aka wajabta masa wa haddathana Ahmad ibn Hanbal qala haddathana Surayj ibn Nu'man qala haddathana Abdullah ibn Nafi qala kana Malik ibn Anas yaqulu al-iman qawlun wa 'amalun yazid wa yanqus yace kuma har ila yau daga Ahmad dan Hanbali zuwa ga Surayj zuwa ibn Nu'man zuwa ga Abdullah dan Nafi ya ce maliku malaminmu maliku ɗan anas ya kasance yana cewa al'imanu ƙaulun wa amal yazidu wa yankus wa da sana ahmad ƙala da sana abu jafar na suwaidi an yahya ibn sulaimin an hishamin an hassan ƙala al'imanu ƙaulun wa amal ya ƙara kawowa har zuwa ga alhassan ya'ani ibn abil hassan albasan ya ce imani magana ne da aiki وقال أحمد بلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكا وفضيل بن إياد قالوا الإيمان قول وعمل مالك يكي تشوى لباري يسكن تشوى ابن جريج da sharik da fudail waɗannan duka malamai ne cikin tabi'ai manyan malamai sun kasance suna cewa imani magana ne da aiki duk wannan rayin sana a cikin kitabul sunna na Abdullahi dan gida Imam Ahmad ibn Hanbal wa da sana Imran ibn Yazid ibn Khalid قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال سمعت الأوزائي يقول شناج أوزائي عبد الرحمن الأوزائي يقول أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة ولا ولا يفرقون بين الإيمان والعمل ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا نارسك وأن نارسك cikin jagororin malamai cikin wannan al'umma ba sa bambanta imani daga aiki kuma ba sa lissafa zunubi a matsayin kafirci ko shirka. Kala wasa maitul auza'i ya kul imanu wal amalu ka hataini, ya ce da imani da aiki kaman haka ne sai haɗa yatsin shi guda biyu wa kana wa kala bi usba aihi la imana illa bila amal, ya ce babu imani sai da aiki, wala amala illa bi imani, sannan babu babu aiki sai da imani, da imani da aiki ba ka raba su, da aiki da imani ba ka raba su. Wa da sana Amr ibn Sa'idin قال سمعت النذر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص شما هكا يفعل النذر ابن شميل وحدثنا علي بن يزيد قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال سألت هشام بن حسان ما كان قول الحسن في الإيمان يتي على قاعدة مالا ميما قنا الحسن البصري قمد إيماني قال كان يقول قول وعمل ينا تشوى مقنا نيدا إيكي قلت فما قولك أنت كيمي ناكا kala ya ce ƙaunin wa amal ni ma irin magana malamin nake fada kala sai ya ce wa kala maliku bin anas al'imanu ƙaunin wa amal ko maliku ma haka ya fada wa kala muhammad bin abdullahi bin amur bin usman bin affan al'imanu ƙaunin wa amal shi ma haka ya fada kala wa da sani rajulun min al basarati yi kallahu abu hayyan kala samaitul hasana ya kulu la yusdihu ƙaunin illa bi amal ولا يسده قول وعمل إلا بنية ولا يسده قول وعمل ونية إلا بالسنة يتي لا يسده قول إلا بعمل zance babu aiki ba da nagarta wala yasdu qawlun wa amal illa bi niyya zance da aiki ba su da nagarta sai da niyya wala yasdu qawlun wa amalun wa niyyatun da zance da aiki da niyya ba su da nagarta illa bi sunnatin sai an bi su bisa sunna wannan na cikin ash-shari'a na ajuri wa qala al-fudayl ibn iyad al-iman qawlun wa amal وكان المثنى بن الصباح يقول الإيمان قول وعمل دك حكا سكي فدا قال يتي وكان سفيان الثوري يقول الإيمان قول وعمل وحدثنا أحمد قال حدثنا وكيء قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله بن دار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي الإيمان بضع وسبعون بابا إيماني ينا دقوبو بي saba'in da wani abu fa'adna ha mafi ƙarancinta imatsatul aza anit tariq cire ƙazanta daga kan hanya wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah mafi ɗaukaka shine faɗan kalmar shahada wannan hadisi ya cikin sahih bukhari da muslim haka na ahmad ma ya rawaito shi kaga ya kwatanta ayyukan imani a ciki akwai wanda magana ne akwai wanda aiki qawl la ilaha illallah magana ne imatatul aza anit tariq aiki wa da sana ahmad قال حدثنا هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان تسع وستون وتسعون شعبة wannan riwaya yace imani wato yanki 99 ne a azamu qawli azamu zalika qawlu la ilaha illallah mafi girma shine faɗi la ilaha illallah wa adna zalika kafful adha an tariqin nas mafi karanci shine cire datti daga hanyar mutane wal haya'u shu'batun min al iman wannan riwaya ita ma tana cikin littafin musnadul imam ahmad ibn hanbal da kuma kitabut tauhid al iman na ibn manda akwai al imam al baihaqi na da littafi musamman da yayin sharhin wannan hadisi shine shu'abul iman a cikin juz'i biyar qala hadathana ahmad qala sami'tu waqi'an yaqulu al imanu يزيد وينقص وكي ابن الجراح شما كي فدا قال وكذلك كان سفيان يقول هكذا سفيان وحدثنا وسمعت اسحاق قال سالت سفيان بن عيينه فقلت ما تقول في الايمان ايزيد الله شي غفرت مالن me zaka fada game da imani yana karuwa qala sufyan aw ahadun yastati'u radda hadha yace yanzu akwai wanda yace tunkuda wannan magana dama akwai wanda ke karanta wannan magana waƙar ƙalar Allah tabaraka wata'ala bayan Allah ya ce wa zidnahum huda innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa yazdadu imanan ma'a imanihim fatara ayatin ihtajja biha sai ya karanto ayoyi ya kafa hujja da su wa ta'ajjaba mimman lam yaqul bi yana faɗa yana mamaki ya ce za akwai musulmin da bai yarda da wannan ba yana mamaki fa qultu lahu mal imanu to Allah zata malan imani fa a huwa qaulun wa amal shin da gaske ne zance ne da aiki qala na'am huwa qaulun wa amal wa man yashukku fi hadha yace wa ki shakka game da wannan shi ba yanzu wannan ma akwai shakka akwai subhanallah wa samitu aba ishaq ar-ramadi qala samitu sufyan ibn uyaynah yaqulu im al-imanu qaulun wa amal faqalu ya aba muhammad ayzid wa yanqus qala ma zada shay'un qattu illa naqasa suka ce yana iya yiwuwa zai karu ya ragu ya ce ai duk abin da ke iya karuwa yana iya raguwa kenan ala tasma'u qawla ala tasma'u Allah ya qulu fazadahum imanan kaga da ashe imanin su bai kai haka ba kenan ya cikin nuqsani kenan sai Allah ya kara musu fama zada shay'un qatt illa naqasa qala sufyanu wa qala abu darda'i mal imanu illa ka kamisa ahadikum yanza'uhu marra wa yalbasuhu ukhra sai kawo musu hujja daga magana wani sahabi shine Abu Dardai yace ai shi imani ba komai bane illa kamar rigar ɗaya daga cikin ku yanzahu marra wani lokaci mutum ya kwabe wa yalbasuhu ma ukhra wani lokaci kuma ya saka sanda zai yi sabo ya kwaba rigar imani kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yanhabu nahbatan hina yantahibuha wa huwa mu'min daidai sanda zai in har ya gamsu zai yi wannan barna a lokacin to an cire mashi wannan kamalul iman din an bar shi kawai da asalul iman ne to dai lokacin imanin shi yayi ƙasa ne shi sa har ya iya ƙarfin halin ya aikata wannan sabon in ya gama kuma imanin shi ya dawo sai kamar ya dauki rigar shi ya mayar imanin shi ya dawo sai ya nadama ya tuba ya kaza ya kaza ya kaza Allah ya kyauta قال أبو إسحاق وأنا أقول الإيمان قول وعمل yazidu wa yanqusu wa kadhalika adraktu an-nasa alladhina athiqu bihim yace haka da suke mutanen da nayi imani na yadda da su haka suke fada wa hadathana abubakar muhammad ibn yazida qala hadathana abdul wahhab ibn najda an isma'il ibn ayyash an bishr ibn abdullah ibn yasarin as-sulami qala al-iman yazdadu wa yanqusu fi kadha wa kadha shi imani yana raguwa ya karu akan aiki kaza da kaza da kaza innahu min kitabillahi yace ai Allah ne ya fada yace li yazdadu imanan ma'a imanihim wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ce Allah ne ya faɗa cewa imani yana ƙaruwa tare da imanin da ake da shi idan mutum ya ji katon alkur'ani sai idan mumini ne sai imanin shi ya ƙaru wa haddasana abda ibn abdurrahim قال حدثنا موسى بن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف بن عبد الرحمن الجزري يقولان الإيمان يزداد وينقص duk waɗannan riwaya ɗin suna nan a cikin duk waɗancan tafan da ake ta ambata وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد عن ذر عن ذر ذر بن حبيش كده قال اوكي ذر ne wannan min zalim قال وكان عمر بن الخطاب يقول لاصحابه هلموا يزداد نزداد ايمانا yace ku zo mu ƙara imani inji Umar fayyata zakarun Allah sai a zauna a ambaci Allah ambaci ayoyin Allah a yi tadabburi a cikin sai Umar ya ce halummu nazdadu ilman yana cikin littafin ash-shari'a na al-ajuri da yake isnadin sa yana da matsala domin wannan zar ibn abdullahi ana cewa bai riski sayyidina Umar dan Khattab ba radiyallahu anhu na'am fa yadhkuruna Allah fa yadhkuruna Allah sai su ambaci Allah su yi katon alkur'ani su yi ta dabburi a cikinsa su ambaci matsalai suka shafi wato addini kala da sana ahmad kala da sana muhammad ibn fudailin kala da sana abi muhammad ibn fudail ibn iyad daga baban shi fudail dan iyad an shibakin an ibrahima an alqama annahu qala li ashabihi umshu bina nazdadu imanan ya'ani tafaqquhan yace ku zo mu je mu ƙara imani ma'ana bari mu je makaranta mu saurari karatun addinin musulunci sai mu ƙara imani وحدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن عمير عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها ابن مسعود yana addu'a yana ya Allah ƙara mana imani Allah ƙara mana yaqini Allah ƙara mana fahimta addini wa hadathana Ahmad qala hadathana Waqi'un an Sufyan an Hisham ibn Urwa an abihi Rutb ibn Zubair kenan qala ma نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه dubba wanda kaga amanarsa ta ragu to alama ce a matsayin cewa imanin shi ne ya ragu shi sa riko da amanarsa ta ragu wasamitu bashar ibn musa al-khaffafa yaqulu al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun yazidu hatta yakuna a'zama min al-jabal yace imani yana karuwa ya kari ya kari har ya zama yafi dutse girma wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un kuma zai ragu ya ragu har sai ya zama babu saura qultu wa yustasna fihi alga ta malan ya halasta a ce insha Allah ana mu'min qala kullu shay'in bi mashi'ati Allah yace komai ma sai an ce haka komai ma ba imani ba kare komai yau wa hadathana Ahmad ibn Hanbal qala sami'tu ya ibn Sa'id yaqulu ma adraktu ahadan min ashabina wala balagani illa ala al-istisna babu wani da na samu cikin malamai ko wanda na ji labarin sai ya zama ya yarda cewa ana cewa ana mu'minun insha Allah wa kala yahya al-imanu qawlun wa amal yahya dan sa'id al-ansari yace al-imanu qawlun wa amal wa kala yahya wa kana sufyanu yunkiru an yaqula ana mu'min sufyanu yana inkarin mutun yace ni mu'mini ne ya shiru wa hassana yahya ziyadata wannan qusana wara'ahu a bayan shi kuma yahya wato ɗalibin nasu kenan ya zo ya nuna cewa eh yana da kyau a ce imani yana raguwa ya ƙaru wasu ila ahmad bin yunus wa ana asma'u an al-imani fa qala qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu wa ba'dahu afdalu min ba'd idan kaga diya kawo maka yanzu maganganun malamai ne ga sanan kala daban-daban inda kana ganin kaman maganar shi ce waɗannan malamai yanzu ba ga mutuncin su ba waye kenan kai ga sanan cikin sahabbai da tabi'ai kuma ya ɗaure maganar da ayoyi da hadisai da aka samu kamar da muka faɗa aƙida ce wadda take hanya ɗaya ce mai ƙaƙƙiya wadda babu wani kwana-kwana a cikinta sai ce babu listisna fil iman wato wancan magana da ya dawo da ita na cewa ana mu'minun insha Allah shin ana faɗan haka ko ba a faɗa ya faɗo su maganganu da suke da alaƙa da wannan a baya kuma zai sake maimaita wasu su ila Ahmad ibn Hanbal ma taqulu fil istisna'i fil imani qala nahnu nadhhabu ilayhi Allah shi gafarta malam aka ce da Ahmad dan Hanbali me zaka faɗa da game da cewa ana mu'minin insha Allah yace wannan tafarkin mu ne qila rajulu yaqulu ana mu'minin insha Allah aka ce kana nufin yanzu malam ba komai in mutun yace ana mu'minin insha Allah qala na'am yace ba komai ya halasta qala Ahmad wa sami'tu Sufyan yaqulu idza su'ila a mu'minun anta insha Allah insha lam yujibhu wa su'aluka iyaya bid'a wala ashukku fi imani la yu'annifu man qala al-iman yanqus yace naji sufyan malamin musfiyan dan uyaina yana cewa idza ila a mu'minun anta in aka tambaye shi aka ce kai mu'mini ne insha Allah mai jumun ya ga dama sai ya ki amsawa wasu aluka iya ya bid'a yace wannan tambaya kun kirkirta ne na bid'a wala ashukku fi imani ni ba na shakkan ni mu'mini ne wala yu'annafu man qala yace amma ba a ba a yin wato mummunan magana ko a ai Allah wadai da magana wanda ya ce imani na raguwa in kala insha Allah laisa yukrahu in yace ana mu'minin insha Allah ba abun ki bane walaysa bidakhilin fi shakki kuma ba shakka bace in ya faɗa haka wannan kamar da muka faɗa su yan dan yana ne shine malamin nasu ko wasaltu ishaqa qultu anta taqulu ana mu'minin insha Allah qala na'am na tambaye saka dan rawiya kana faɗa wannan magana yace kwarai ina faɗi ina cewa ana mu'minin insha Allah wasaltu ali ibn abdullah ya'ni al-madini kenan anil istisna'i fil imani alga ta malam ko ya yasta a ce ana mu'minin insha Allah fa qala yaqulu ana mu'minun insha Allah min ghairi shakkin aw yaqulu arju ce mutun zai ce eh ni mu'mini ne in Allah ya so ko ya ce arju anni mu'min ina fatan ni mu'mini ne qultu yace kuma ba shakka bane qultu fatahfazu an jarir ibn abdul hamid an iddatin an iddatin zakarahum fil zikrahum fil istisna yace shin kana da wani zance daga malaminka jarir dan abdulhamid da wasu malamai da ka kiyaye sunayensu sun faɗi haka qala qad sami'tuhu minhu yace eh naji daga malam jariru walam aktubu amma ban rubuta ba fa ana ahabuhu malamin ya mun kwarjini da yana karatun ba zan iya rubutu ba sai dai sauraron shi fa zakara yazid ibn abi ziyadi wa mansur wa mughira wa ghayruhum da yazo ya ambaci waɗannan malaman nasa ya ce su ne shi ma ya ji daga gare su wato shi jarir ibn abdulhamid ya ambaci ainihin wato wane a yazid ibn abiziyad ya ambaci mansur ibn al-mu'tamir ya ambaci mughira a wata riwaya ya ambaci lais dan sa'ad ya ambaci ata ibn sa'ib ya ambaci isma'il ibn abi khalid ya ambaci al'ala ibn musayyib da ibn shubruma da sauransu duk yace haka suke fada sai ya ce fa qultu li ali sai na ce mala ali dan madini fatahfadu an aisha min hadisi jariri to algarta malam ka kana da wani karatu wanda aisha aka ruwaito daga gare ta hanyar hadisin jarir qala na'am haddathana bihi jarir an mughira an simak ibn salama an abdurrahman ibn isma qala qala aisha innahum almu'minuna insha Allah fi hadithin dhakarahu yace eh kware da gaske akwai hadisin aisha da muka koya daga malaman mu jarir ta hanyar mugira zuwa ga simaka dan salama zuwa ga abdurrahman dan isma yace aisha tana cewa innahum almu'minuna insha Allah fi hadithin zakarahu wato hadisi yana cikin as-sunna na abdullahi cewa abdurrahman dan isma yace ina wajen aisha sai wani dan wani dan sakon muawiya muawiya yana gwamna ko yana halifa a lokacin asham sai ya kawo mata kyauta ya ce arsala ilaiki bi haza amirul mu'minina ya ki o muminai sarkin muminai ne ya aiko miki da wannan faƙalat sai take ce musu take ce mushi antumul mu'minuna insha Allah in Allah ya so ku muminai ne wa huwa amirukum wa qad qabiltu hadiyatakum kaga Aisha ma ta yi istisnai amine a imani shine hujja wasaltu aba thawrin ana listisna'i fil imani ma taqulu fihi qala al-istisna'u la ba'asa bihi min ghairi shakkin shi istisna'in babu laifi in dai ba wai mutun yayi ne da shakka ba qultu li abi saurin fa in qala li qa'ilun qala Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna faqad sammahumul mu'minina wani sai ce to ai Allah ya kira mu mutane da suna mu'mina bai ce ku mu'mina ne insha Allah ku kuma yanzu kuna cewa ku mu'mina ne amma sai kun yi istisna'i ya za ka yi wa nahu zalika fil qur'an قال يلزمه اسم الإيمان ولا يكون مستكملا إلا أن يوافق قوله فعله yace abinda wannan yake nufi sunan imani dai ya tabbata a kansa shine ma'ana haka sunan imani da Allah ya kira yace wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun sunan aslul imani ya tabbata akan kowa da yake mumini amma fa mutum ba zai zama ya cika kamalul imani ba sai in maganarsa ta yi daidai da aikinsa keke da keke wa zalika anna qad naqulu lirrajuli idza dakhala fi salati musalli in mutum ya fara sallah sunan shi mai yin sallah wala yakunu mustaqbil salati hatta yu'addiha amma sai ya gama sallar tukunna sanan zai zama ya cika sallah ya dai fara gashi nan wa naqulu sa'im mutum ya waye gari da azumi sunan shi sa'im wa qad dakhala fi sawmi wala yakunu mustaqbilan fi sawmihi hatta yamdi yawma har sai wannan wunin ya kare wasu mitu ahmad ibn sa'id qala samitu nadr ibn shumayl yaqulu idza su'ila mu'minun anta qala amantu billah aw mu'minun insha Allah aw mu'minun arju in aka tambaye shi haka yake fadi wa qala nadr adraktu alayhi al basra malan nadr ibn shumayl yace haka na riski malaman basra ibn aun wato muhammad ibn aun kenan wa hisham ad-dastuwai kenan wa auf wa hammad yace wa hisham ibn hassan wa imran kulluhum yastathnuna dukkanin suna cewa insha Allah wa kana al-hasan wa ibn sirina wa qatada wa ayyubu wa ashabuna kulluhum yastathnuna yace malaman musu Muhammad dan sirina da qatada da ayyub da makamantansu duk suna cewa ana mu'minun insha Allah wa haddathana ali ibn yazida an yahya ibn sa'id anna ath-thawri qala man qala ana mu'minun wa lam yastathni fa huwa murjiyyu wanda yace shi mu'mini ne karara baya cewa insha Allah to ce wannan ba murji'in wa haddathana ali ibn yazida qultu li abdullah ibn dauda a ataibu ala man yaqulu ana mu'minun insha Allah wa man yaqulu arju qala la kullu hadha hasanun aka ce kana ganin aibin wanda zai ce ana mu'minun insha Allah ko ana mu'minun arju yace a a bana ganin aibin shi duk wannan magana ce mai kyau wa haddathana muhammad ibn yazida qala haddathana muhammad ibn kathir عن الأوزائي عبد الرحمن الأوزائي كنا قال لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يتي باب ليه وحدثنا أحمد قال حدثنا أبو معاوية يعني الضرير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة إبراهيم التيمي كنا القمة ابن وقاس الليثي ɗaliban ba mu ibn mas'ud kenan alkama ɗaliban ibn mas'ud qala yace takallama عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه wani cikin ƴan ƙalaƙatu ya wata magana a gaban alƙama maganar da bata mishi daɗi ba faƙala alƙama sai alƙama ya ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasab ce sai ja wannan ayar waɗanda suke cutar da muminai maza da mata da abinda muminai maza da matan ba su aikata ba faƙalahul khariji sai wannan ɗan ƙalaƙato ya ce aminhu anta kai kana nufin kai mumini ne faƙala arju ya ce ina fatan haka wa haddasana ahmad qala haddasana abdurrahman qala haddasana sufyanu an al-hasan ibnu ubaidillah an ibrahim qala idza qila laka mu'minun anta faqul arju ibrahim an-nakhai ba atimi ba wancan dai kuskure an-nakhai yace idan aka ce maka wato ana anta mu'minin ka ce na'am insha Allah ko arju qala dasna ahmad qala dasna abdurrahman an sufyan an ata ibn sa'ib an sa'id ibn jubair qala sa'altu ibn umara fa qultu agtasilu min ghusl al mayyit algata malam idan na wanke mamaci zan yi wanka qala huwa mu'minun sai ya tambaya yace mamacin mu'mini ne qala qultu arju ce ina saran mu'mini ne qala fatamassah bil mu'min wala tagtasil minhu idan wato ka wanke mumini ba dole bane sai kai wanka zaka iya kai alola ko taimama mata wadatar wala tagtasil minhu ba dole sai kai wanka ba wa haddathana abdullahi ibn hubayk qala sami'tu yusuf ibn asbat yaqulu in qala mu'minun insha Allah fa hasanun in yace ni mumini ne in Allah ya so waye daidai وإن قال أرجو أن أكون مؤمنا فحسن شما دين قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت مؤمن أنت هناك تنبيك كتي كي مؤمنين فقل كتي آمنت بالله وملائكته وكتبه رسلي فإنهم سيدعونك كتي مساكة لا سربدك وحدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني حسن ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة asalin wannan tambaya mutum ya tsaya yana so sai ya tambayi wani kai mumini ne wani abu ne sabo da aka kiro wa haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Auf al-Himsi qala haddathana Umar ibn Hafs ibn Shulayla ad-Dimashqi qala haddathana Abu Shabur an Sa'id ibn Abdul Jabbar an Umar ibn al-Mughirah حدثهم عن أيوب السختياني عن, عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوه بهذا الكلام أن يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل ce ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana faɗan wannan magana yace imani na kamar imanin Jibril ba manzon Allah ma bai wannan magana wannan isnadi ne jama'a da'ifi saboda Umar ibn al-Mughira wanda majhuli ne ba a san shi ba kamar da ke cikin almizan na na al-mizan na na lisanul mizan da ibn hajar wa min qablihi al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh yana cewa munkarul hadith asalin hadisin tabarani ya rawaito shi a cikin al-awsat da wannan isnadi wanda yake bai tabbata ba akwai wani isnadi kuma wanda a cikin shi akwai al-hasan ibn abi ja'far al-ja'fari wanda shi ma maturiki ne la yuhtaju bi wa haddathana muhammad ibn isma'il قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا جعفر ابن برقان أم ميمون ابن في قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين قال ذاك جبريل وخيبة لمن يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل يفسر فدن الله ذي قوة ما أبوتن كرفي عند ذي العرش مكين kuma wanda yake da shiga yake da fuska yake da alfarma a wurin Allah mazo al'arshi sai fassara shi maimun ibn mihran yake cewa zaka jibrilu wannan siffar jibrilu ne wa khaybatan yace kuma wato taɗewa ta tabbata liman ya zu'umu anna imanahu mithlu imanin jibril wanda yake ganin wai imaninsa yana mutum gama gari wai imaninsa irin na abubakar ya ce wannan ya tabi wa haddasana muhammad ibn yazid qala haddasana abul haris sulami yani abdul wahhab ibn dahakin an al walid ibn muslim qala qultu li malik wal lays ibn sa'd ar rajul yaqulu ana mu'minun ka iman jibril wa mika'il yace na tambayi malik dan anas da Allais ibn Sa'd al-Misri Allah ya gafarta musu cewa idan mutum yace ni imani na irin na Jibril da Mikala ne qala suka ce idza qala tilkal maqalata idan mutum ya faɗi wannan mugun zance fa huwa ila imani iblisa aqrabu minhu ila imani Jibril da Mikaila to zaka zaka fahimci cewa imanin shi yafi kusa da na iblis fiye da imanin Jibril da Mikail سئل إسحاق عن الرجل قال أنا مؤمن أنا ممن كتب الله الإيمان في قلبي aka tambayi idan mutum ya ce ni ina cikin wanda Allah rubuta imani a a zuciyata qala idza qala la ahtaju ila nutqi in ya faɗa haka yace ni imani a zuciyata ne ba sai na furta ba yace fa huwa jahmi fa jahmiyun fa huwa jahmiyun urahu ina ganin ba jahmi ne masu ai imani a zuciyake wa in qala ahtaju ila nutqi bila amal wanda kuma ya ce ni zan furta amma ba sai na yi aiki ba fa huwa murjiyun wannan ba murji'i wa haddathana ali ibn yazida qala haddathani ibrahim ibn sa'id annahu sami'a waqi' ibn al-jarrah yaqulu man qala ana mu'minun 'inda allah fa huwa murji wa man qala imani ka imanu jibril wa mikala fa huwa sharrun min al-murji dai magana ce ko wa man za'ama anna al-ma'rifata tanfa'u fil qalbi wanda yake cewa wai sanin abu sanin Allah mahalicci ne a zuciya za ta amfane shi wa illam ya takallan biha ko da bai furta kalmar shahada ba kuma murji wannan ma ba murji ne wa qala ali ibn yazida qultu li abdullah ibn dauda man al murji'a nace me suwaye murji'a qala yace man qala imani ka imani jibril wa mikala huwa rajulun rajulu su'in وهو مرجي وانا متنمي ممونا مغانا هو بمرجي وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري قال سمعت وكيعا قال كانت المرجعة تقول الإيمان قول سنة شوى إيماني مغانا نكوي وقالت الجهمية وقالت وجعلت الجهمية فقالت الإيمان معرفة سوك مسكة أي سنة الله نكوي أزوتيا قال عبد الله وحدثني إسحاق بن حكيم أن وكيعا قال وهذا عندنا كفر يتشي وانا دكا kafirci ne bata ne haka malaman sunna suka fada gaji ya saki kawo maganganu yanzu akan wato ana mu'minun insha Allah to akasin wannan shine masu cewa ana mu'minun haqqa ana mu'minun haqqa ya kenan su ma sai yace babu babun fi man yaqulu ana mu'minun haqqan da hukuncin sa qala das qala samitu samitu ishaqa yaqulu la naqulu lirajulin innahu mu'minun bisnil iman alladhi alayhi wa zakara dhalika an an-nadr ibn shumayl yace ba ma ce mutum mumini saboda sunan imani dake tare da shi ba ma yankewa yaqini mu ce haqqin nake yace ya ambaci wannan daga malam an-nadr ibn shumayl qala dasana ahmad ibn hanbal qala haddathana abu salamah al-khudai qala qala malik ibn anas wa abubakar ibn ayyash wa abdul aziz ibn abi salama wa hammad ibn salama wa hammad ibn zaid al-imanu al-ma'rifatu wal iqraru wal amal ce imani shine a san Allah a faɗa da baka kuma a yi aiki eh an tambaye Ahmad dan Hanbali cewa mutum ya faɗa haka yace la taqul ana mu'minan haqqan walal batta wala inda Allah karka sake ka faɗa haka وحدثنا أحمد بل حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله يجي الناس عندنا سمتاني أورمو مؤمنون في الأحكام أوجن hukunce hukunce da zamu musu hukuncin mu'minai in mun gansu mu musu sallama in suna sallah mu bi su in sun mutu mu musu sallah mu musu shaida imani wal mawarif da wajen gado in ya mutu yayin shi su gaje shi ya gaji yayan shi da sauransu wa narju an nakuna kadhalika mu ma muna fata mu zama mu'minai din wala nadari ma haluna inda Allah amma babu da tabbas a wurin Allah ko ya karbi imanin mu ko bai karba ba wannan maganan ainihin wato a Sufyan kenan Ibn Uyayna kamar da yake cikin littafin al-Iman na Shi'amar Ibn Hanbal da kuma ta'zimu qadri salah na ainihin wato al-Marwazi da yake cewa naji sufiyana yana cewa annasu muslimuna mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa salati alaihim wa salati khalfahum la nuhasibu al-ahya ba ma ma mutanen da suke raye hisabi wala yaq wala naqdi ala al-amwat ba ma hukunci ga matattu fa nasma'u bish-shadidi fa nakhshaw wa nasma'u bil-layli fa narju za mu ji labarin wani tsanani da Allah yake masu aza masu saba mai sai mu ji tsoro sai kuma sake karanta hadisin wani sauki da Allah yake ma bayansa sai mai fatan samun wannan saukin wani kilo ilma mala na alamu ilallahi tabaraka wata'ala abinda ba mu sani ba gaibu sai mu bar wa Allah wannan shi ne tafarkin madaidaici ke yace wa samitu ishaqa yaqulu wa sa'alahu rajulun faqala ar-rajulu yaqulu in ana mu'minun haqqan faqala huwa kafirun haqqan haji ce wanda ya ce wanda ya ce ni mumini ne na gaskiya ya ce wannan shi ne kafiri na gaskiya malamanan sa da haɗari malam wadda suna ishaku kala akhbarna mu'tamiru al-laythin an sahibin lahu an al-hasan kala kala rasulullah sallallahu man kala ana mu'minun haqqan fa huwa munafiqun haqqan idan ke wannan isnadi ne zahiru da'af saboda wannan akwai farko tukuna akwai irsali al-hasan tabi'i ne sannan kuma akwai ibhami na ar-rajulu bayna laythin wal hasani wanda yace an raj'an sahibin lahu so kaga bai inganta ba al-imamu lalaka ya fitar da shi daga Umar dan Khattab hakanan wato abin nan wani malami wanda ba shi ba shi ma ya fitar da shi amma dai malamai suna ganin ba a cewa haka wa da sana Abubakar Muhammad ibn Yazida qala da sana Abdus Samad ibn Azhar Abdus Samad ibn Azhar عن ابن المبارك قال قلت لابن عون تزعم أنك مؤمن قال إني لا أستحي الله ألا أزعم أني مسلم shi kana ganin kai mumini ne yace ina jin kunya Allah in tsammanci ni ba musulmi bane qala dasana abu ma'an qala dasana ibn jarir qala dasana abi qala dasana al-fudayl ibn asan yace qala dhakaru inda abi ja'far muhammad ibn ali qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallama la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasruqu as-sariqu hina yasruqu wa mu'min an ambaci wannan hadisin a gaban sa fa qala muhammad ibn ali fa ara fa adara daratan hakaza kabiratan fa qala hada al-islam sai cycle ya zana wani cycle a ƙasa yace wannan shine da'irar musulunci muna ganewa sai yace wa adara daratan ukhra saghiratan fi jawfiha sai wani smaller cycle a cikin wancan biga wannan wa qala hada al-imanu wannan shine imani maqsurun fil islam yana nan a cikin musulunci ba zai fita ba fa idza zana aw saraka kharaja min al iman idan mutum yayi zina ko yayi sata sai ya fita daga cikin wannan smaller cycle din sai ya dawo cikin babban ya ya fita daga cikin musammal iman ya dawo cikin musammal islam ko mun gane fa idza taba in ya tuba raja ila al iman sai kuma wancan smaller one wala yukhrijuhu min al-islam illa shirk baka ta fita daga wannan da'ira mafi girma sai dai da shirka yace wadaratu hakaza ce dara shine haka kwatar da yake cycle ko wanda shi ma ba gani yake ba sai an ce haka irin yadda shi ya faɗa haka za ɗin sai ka kasa gane me yake nufi eh gani ya kurji in ji bahaushe ko na'am shi sa ya zo a cikin tafin ta'zimu qadr as-sala aka tambayi Ahmad ibn Hanbal ji algafata malam al-musiru alal kaba'iri yatlubuha bi jahdihi illa annahu lam yatruku as-salata waz-zakata was-sawma hal yakunu musirran man kanat hadhihi haluhu Allah shi gafarta malam mutumin da ya doge akan sabo yana ma neman dan ina da sabo kawali ne na sabo na iskanci amma ko bai fasa sallah ba da Ramadan zai azumi duk shekara yayi zakka ya je umara ya aikin haji yana kula da baban shi da makwabta amma kuma ta kadari ne babu iskancin da baya yi shin wannan yana nan a musulmi ko kuwa yaya sai ce ai shine irin wanda aka ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ai da shi ake damu yace ya kharuju min al-iman wa yaqau fil islam san da yake wannan barnar ya fita daga cikin lissafin mu'minai amma yana nan a cikin lissafin musulmai shi sa duk zunubin da bawa yake in dai ya yarda da Allah da yana nan a musulmin shi amma musulmi mai sabo kuma wannan sabon ana tsoratar mashi zai iya kai shi halaka zai iya kai shi wuta kuma ƙarshe sabon ma yana iya kai shi ya rasa imanin shi amma dai in bai rasa imanin ba har yanzu sunan shi musulmi amma ko wanda misali garin jaraba da zina har sai ya je yana yin asiri saboda duk matar da ya gani ko mata aure ko bazawara ko ba ko karama in dai mata magana kar ta ki kula shi ko ga garin fasikanci ya kowa ya fada mene shirka wani garin damfara ko garin cin kuɗin gwamnati har sai ya je sai ya fada shi ma ga wannan gululi haramun ne cin kudin gwamnati yaudara 419 da sauransu da haramun ne amma garin yana so ya bunƙasa a wannan barnar sai ya je ya shirka haka yan siyasa haka yan kasuwa saboda yana so ya fi wani arziki sai ya je mawana asiri a lalata dukiyarsa ko taimawanci asiri don a lalata ta a gurin miji to kaga wannan sai mutum daga nan sai ya faɗa shirka ya lalata imaninsa Allah ya tsare mu malam yace وحدثنا آه نعم قال حدثنا احمد قال حدثنا زيد آه زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقر قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر tsakaninmu da kafirai shine barin sallah wanda duk ya bata to ya kafirta wa da sana isa ibn ibrahim qala akhbarani baqiyat ibn walid عن زياد بن أبي حميد عن مكهول في من يقول الصلاة من عند الله ولا أصليها والزكاة من عند الله ولا أؤديها ina hukuncin wanda ya ce na yadda Allah ne ya ce a yi sallah amma ni ba zan yi ba na yadda Allah ne ya ce a zaka amma ni ba zan bayar ba qala yustatabu malam ya ce to za a nemi da ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan wa illa in ya ki qutil sai a kashe shi qala ishaqu قال ابن المبارك ووكيء في ترك الصلاة مؤتمدا wanda ya bar sallah da gangan fa ahaduhuma yaqulu huwa an yatruka adh-dhuhra ila waqti al-'asr mu'tamidan menene muta'ammidan wanda ya bar azhar har lokacin al-'asr yayi bai yi ta ba da gangan ya shiga zama tariku sala wa qala al-akharu dayan kuma yace huwa an yatruka adh-dhuhra ila al-maghribi ya bar azhar bai yi ta ba har al-'asr har magriba wal magriba ya bar magriba bai yi ta ba ilal fajr har gari ya waye to wannan ya zama tariku salati ya kusa fa ya fada gidan kafirci nan da nan babu babu daga kafa Allah ya kyauta bari mu saurara anan ko sai mu sake juya kasir kenan ko mun tashi gaba daya sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi